أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka a daren asabar riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin kan mance yau muna tara ga wata rabiul awwal hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na da 1443 wanda ya daidai da 15 ga watan goma miladiya na da 2021 sati da ya gabata muna kan hadisi na hudu a cikin babun fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha hadisin kamar yadda malam ce an abi muslim wa qila abi iyas salamat bin amr bin al-aqwa radiyallahu anhu anna rajulan akala inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bi shimalihi فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه كان وانا حديثي مكغا tsarin kuba ga sabawa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu tashi kan hadisi na biyar kamar yanda malamin da ya wallafa littafin ne yake cewa an abi abdullahi annu'man bin bashir an samu wannan hadisi daga abu abdullah alkunya shi ce sunan shi nu'man annu'man bin bashir radiyallahu anhuma wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul na ji manzan Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi na cewa la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum ko dai ku daidaita sahunku ko kuma Allah madaukaki ya canza fuskokinku canza huskoki kuma na ɗaukan ma'ana guda biyu ko ya zamanto canza huska hissiya ne wanda ake gani ƙarara Allah na ikon ya juya huskan mutum da tana kallon gaban shi ta koma ta kalli baya ko kuma ya zamanto canja huska ne ma'anawi shine saba Allah ya sanya saɓani cikin zukatan kamar yadda ya zo a cikin wata ruwaya fi qulubikum baina qulubikum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum ko kuma Allah madaukaki ya sanya sabani tsakanin a cikin zukatan ku ya zama to ba abin da zai kasance sai shar domin duk inda aka samu sabani to babu alkhairi wannan hadisi na karantar da mu tsanani na kulawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da al'amari na sahu domin na daga cikin sababi na cika sallah dole ne limami idan kahin ai kabbara ya waiwaya ya gani sahu ya daidaita sannan ya kabbara kuma dole su mamu su kula da daidaita sahu kai ya zamanto addini musulunci addini ne na tsari kai ya zamanto kowa yanda yake so ya aikata gaban Allah madaukaki ne muke gaba muke cikin shi kenan babu bambanci tsakanin wani da wani kan wani ya ga cewa shi bai dace bai daidaita da wani a'a wannan ba matsayin bane ba babu matsayin bambanci a lokacin sau shi yasa mazala sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan al'amari ko dai ku daidaita sahunku da kyau ko kuma Allah maɗaukaki ya sanya saɓani tsakaninku. Walaikun salam. Daidaita sahu shi ne kafaɗa su daidaita da kafaɗa, ƙwanda ta daidaita da ƙwanda ko da dai tsawon kawaguwan mutum za su sha bamban daga gaba. A wannan lokaci ne zamanto idan kafaɗarka da kafaɗar wanda yake gabanka ya disin daidaita. idan sanka ya daidaita da idan sauto a wannan lokaci sahu ya daidaita a nan ba za ka gaba wani ya shiga wani ya fita e ɗora ɗan yatsa wani lokaci iya dacewa idan ya zamanto kamar tsawon ku guda tsawon ƙafin ku guda in ka lura akwai wanda zai idan ya daidaita yatsotsin shi da yatsotsinka idan ka yi shi girman ƙafa sahu baya daidai to amma mizani shine ka fada da ka fada idan so da idan so na'am qala wa fi riwayati muslim li muslim wannan hadisi na farko muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka fitar da shi imam muslim rahimahullah iya da wata riwaya كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القذاع حتى إذا رأى, رأى أننا قد أقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ina wannan ruwaya ta imamu muslim sai ta karantar da mu sababin wannan hadisi Nu'man bin Bashir ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance iya daidaita safin mu hatta ka annama yusawwi biha alqida kai ka ce iya daidaita wannan lange na kibiya ƙarshen kibiya su kuma irin wannan lange wanda ake sanya a ƙarshen kibiya ba a so wani ya huce wani daidaita su ake to haka yake jera mu yanda ake jera wannan lange na ƙarshen kibiya na saman kibiya haka yake jera mu wani bayya huce wani hatta idza ra'a anna qad aqalna an har sai lokacin da yaga cewa mun fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya so mu daidaita sau yanzu mun ilmantu mun karanta sai bari kuma kharaja yawman wata rana sai ya hutu fa qama hatta kada an yukabbira zala sallallahu alaihi wasallama ya tsaya sai da yayi saura kidis yayi kabbara fara'a rajulan badiyan sadruhu sai ga wani mutum kirjin shi yayo gaba kadan daga cikin sahu faƙala ibadallah ya ce ya ku bayan Allah latusawunna sufufakun ko dai ku daidaita safinku aula yi khalifanna Allahu baina wujuhikum ko kuma Allah maɗaukaki ya canza ya sa saɓani tsakanin fuskokin ko ya birkita fuskokinku na wannan shine sababin wannan hadisi baya dacewa mutum iya cikin sahu yayi sakaci ya zamanto ya kasa daidaita sau wani lokaci limami zai ta a daidaita sau wani sai zamanto ko ubu bai kula shi kuma daidaita sau kamar yadda muka yi bayani abu ne wanda ya zamanto wajibi ne abinda kaga an kai ga yi wa ma'abocin wanda ya bata shi hukuma to ka san iya da matsayi ba abun wasa bane ba قال المؤلف رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه أنصب وانا حديثي لغا أبو موسى العشعري وانا يرد الله تكار تبتا أقريش قالت احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل ونجد يقوني المدينة تارد إيالند متانا نسكتكي falamma hudditha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi sha'nihi lokacin da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari da al'amarin su ga abin da ya wakana wani gida ya kone da mutane a Madina qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna hadhihi an-nar aduwwun lakum fa idza nimtum fa atfi'uha 'ala ankum sani wannan wuta miki ce gare ku idan za ku yi barci za ku kwanta to ku kashe ta ta ku bar ta kunne wuta tabbat tana kasancewa ni'ima ga ma'abuci kamar yadda Allah madaukaki ya faɗi to amma kuma wani lokaci tana kasancewa mikiya a lokacin da mutum ya yi sakaci da ita lokacin da mutum ya kunna wuta ya barta alhali ga makamashi a kusa ga essence ko kuma gas ko ga wani karmami to tabbata wannan za ta kasance mai sharri domin ya yi sakaci da sababin da za ta yi ƙarfi shi ta zama sharri amma ba haka ba da wuta muke dafa abinci da wuta muke gunguma abinda muke gungumawa da wuta muke dindima jiki saboda sanyi da abin da yake ma da haka kamar yadda Allah madaukake yake bayanin cewa amfani ne ga wanda suka zamanto masu bulaguro da duka wanda za su yi amfani da ita wannan hadisi na karantar da mu kan mutum ya saki ya yi sakaci da al'amarin wuta kuma abin da yake sunna in za ka kwanta ka kashe ta kuma kan mai tunanin sai wannan wuta wadda za a hura hatta wannan wuta ta ta electricity wannan ta wani lokaci za ka ga an maido wuta da ƙarfi da na'urorin da suke kunna sun kone in akwai wani makamashi kamawa kawai za amma a kashe take shi kenan da ikon Allah an fita daga cikin wannan sharri nata kuma so tare irin wannan sakaci za ka same shi zan mata za ka ga an yi abinci an bar wuta a kunne Allah wani lokaci zama to ga iska iska wuta ta yi ka ɗauka tana tana yada ta koyi na qala rahimahullah wa anhu halo an samu wannan hadisi daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi ce inna masal ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilm kamathali ghaythin asaba ardan فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به zala wanda tsira da amince Allah su ƙara tabbata gare shi na cewa inna masala ma ba'athani Allah bi ku sani kwatamcin abinda Allah madaukaki ya aiko ni da shi minar huda na shiryuwa wal ilmu da ilimi kamathali ghaythin asaba ardan kwatamcin ruwan sama ne wanda ya samu wata ƙasa fakanat minha ta'ifatun tayyiba daga cikin wannan yanki na ƙasa inda ruwa ya zuba akwai wanda wani yanki mai kyau qabilatul ma ta karbi wannan ruwa wannan wuri ya karbi wannan ruwa fa ambatatil kala wal ushab al kathir hallau bayan ta karɓi wannan ruwa ta tattara shi ta fitar da alkala ciyawa wal ushab da hakukuwa alkafir mai yawa ko kuma ka ce da kayan noma mai yawa wannan kuma kwatamcin mutumin da ya karba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na ilimi yayi amfanu a karan kanshi kuma ya amfanar da wasu mutane ya karanci wannan ilimi sannan ya karantar da mutane kamar yadda wannan ƙasa ta karɓi ruwa ta yi amfani da shi kuma ta ba da amfani shi ne ta fitar da tsirrai wa kana minha ajadib daga cikin wannan yanki na ƙasa akwai wanda ya zamanto daskararren ƙasa ce kamar laka-laka amsakatil ma ta riƙe ruwan fanafa Allahu bihan nasa sai Allah madaukaki ya amfanar da wannan ƙasa da ruwan da ta rike mutane fa sharibu suka sha minha wa saqaw wa zara'u ma suka sha suka shayar da dabobin su kuma suka yi noma wannan kuma kwatamcin da mutumin da Allah madaukaki zai bashi ilimi ne sai zamanto ilimin wannan nashi ya yi shi bai fahimce shi ba sai dai wasu su yi amfani da shi wasabat ta'ifatan minha ukhra hallau wannan ruwa ya samu wani yanki na wata ƙasa daban innama hiya qi'anun wannan ƙasa hancin dilani la tumsi kuma an batta rike ruwa wala tumbitu kala'an kuma batta fitar da tsirrai zaka ga wani wuri gashi ya sha ruwa amma kuma me shibka batta amfani batta hutowa to kuma wannan kwatamcin mutumin da baya amfanuwa da ilimi da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi bai amfanu ba da ilimin da shirwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai shiryar da wani ba قال فذلك مثل من فقه في دين الله wannan kwatamcin wanda ya fahimta ne Allah ya bashi fahimta a cikin addinin Allah madaukaki shi kuma fahimta a cikin addini ba ta kasancewa sai da ilimi sai ka fahi sai ka karanci abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko Allah ya aika manzo da shi sannan ka fahimta wa nafa'ahu bima ba'athana Allahu bihi ya amfu ya amfanu da abinda Allah madaukaki ya aiko ni da shi fa alima wa allama ya karantu ya nemi ilimi kuma sannan bai taskantar da ilmi wannan akan shi ba sai da ya karanta kuma wannan idan mun ga suratul asr wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr kenan in kai ilimi wajibi ne ka yi ilimi in ka yi ilimi wannan dole ka kira ya zuwa gare shi wa matsalu mallam yarfa bi zalika ra'san hallau kwatamcin wancan kasa kwatamcin wanda yayi ko oho yayi banza da shirwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi banza da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yake kira ya zuwa gare shi walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bi bai karbo ba bai yarda ba shiriwar da aka aiko ni shiriwa Allah da aka aiko ni da ita qala faquha bi dhamm al qaf kawa qaf dhamma rufa ala al mashhur absa abin da ya zama to shahararre wa qila bi kasriha faqiha ya fahimta ai sara faqihan ya kasance malami wanda ya fahimci abin da yake wani na wannan hadisi na karantar da mu cewa mazala sallallahu alaihi wasallama ya buga misalai da abin da ya zamanto a cikin kwalwa yake da abin da ake gani yau da gobe domin a gaugawa fahimta wannan na daga cikin kyawun karantar so mazala sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya kalkasa mutane kashi guda uku kamar yadda yanki na ƙasa iya kasancewa kashi guda uku akwai wanda zai karɓi abinda mazala sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ya yi aiki da shi kuma ya karantar da wasu akwai wanda zai karba sai dai bai fahimta ba bai yi aiki da shi ba sai dai wasu za su karanci abin da ya karanta sannan kuma akwai wanda ba abin da ya dame shi ba ruwan shi ko oho na'am قال المؤلف رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال an samu wani hadisi daga Jabir da Abdullahi wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzala wanda tsirayen Allah da amince shi su kara tabbata gare shi yake cewa mathali wa mathalukum ka mathali rajulin awqada naran faja'ala al-jarad faja'ala janadibu wal firash yaq'ana fiha وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون أو تفلتون من يدي من قوة نازوة تفلتون أو تفلتون تفلتون Jabir da Abdullahi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta cewa kwatamci na da kwatamcin ku kamathali rajulin kamar kwatamcin wani mutum ne auka da naran ya zo ya hura wuta wa sha'ala aljanadibu sai wasu kwari da ƙananan kwari suka zo wal farash farash wannan kwarin da an hura wuta za ka ga ya zo kuma ya rufta a ciki ya ka'ana fiha suna faɗawa cikin wannan wuta saboda mene saboda sun jahilci wannan wuta ko mene da sun san wuta ce da ba su haɗa ba amma sai su zo su yi ka faɗawa cikin wannan wuta wahuwa yuzabbuhunna anha shi iya kokarin kore su iya tare su kasu haɗa su kuma suna rugawa da gudu suna faɗawa ciki haka manzala sallallahu alaihi wasallama ya kamantar da ya kamantar da kanshi da wasu shashin al'ummar shi sallallahu alaihi wasallam shi yace wa shi yasa ce wa ana akhudun akhudun bi hujazikum anin nar ni kuma ina rike da tumurmurin wandon ku ko kuma zani wurin da ake dar zani ku wando shi ake cewa hujz ina ina kama ku ta baya ina rikewa ko kuma kuna ƙoƙarin kubcewa kuna faɗawa wa antum tufallitun kuna kubcewa ina kama ku kuna kubce mini min hadha min yadi daga hannuna ina wannan manzala sallallahu alaihi wasallama na karantar da mu sallallahu alaihi wasallama na kokarin tsame al'ummar shi daga fadawa cikin wuta da dukkan abin da za su aikata wanda zai kai su ya shiga wuta su kuma suna kokarin kumcewa su fada ci bayan Allah madaukaki kuma tabbat haka wannan misdaqul qaulullahi azza wa jal da Allah madaukaki yace lalle manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance muku mutum mai rahma mai jin tausayin ku da jin kai قال الجنادب نحو الجراد كتمتون قاريني والفراش دكنا دقاري هذا هو المعروف الذي يقع في النار wannan kwarin da aksan shi da man tabi'a shi fadawa cikin wuta wal hujazu jam'u hujza hujaz kinnan jam'i ne tarore na hujza wa hiya maq'adul izar was sarawid madaurin gyabto ko zane inda ake ɗarma zane ko gyabto da wando ko wanduna nan dai tsatso ne wannan hadisi na karantar da mu girman haƙƙin maza Allah sallallahu alaihi wasallam akan al'ummar shi domin mun ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam babu wasa da sakaci da dukkan abin da zai jawo al'umma shalkai shi yasa ya ce babu wani alkhairi wanda na san shi face sai da na karanta da al'umma ta shi sai da nawa al'umma ta bayani babu wani sharri wanda na san sharri ne face sai da na karanta da al'umma ta domin ka samu ta ciki na'am قال المؤلف رحمه الله وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكنا عن سمونا حديثي دقاء أبو موسى العشعري a jabir afwan wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi annahu anna rasulullahi sallallahu radiyallahu anhu anhu kenan jabir anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle manzo Allah wanda sirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi amara bila'aqil asabi'i was-sahfat zala sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da su da ya tsayi idan an ci abinci ba gogewa ake ba su da yatsu ake yi wasu hafa da kwano wakala innakum la tadruna fi ayyuha fi ayyiha albaraka domin ba ku san ba a ina albarkar take yanzu wanda suka kwankwadi bariki turawa sai ka ga ya ga ya suɗe yatsa shi ma wani kazanta ne uwa uba ya suɗe kwano za ka ga mutum ya ci abinci ya ƙare ya cinye amma za ka ga sauran abinci nan ga miya nan ga wani abin da ya kama da ba zai iya sa yatsa ba hannun shi ya suɗe ba iya ganin wannan ƙauyenci alhali ga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni ne shi kuma asalin umarni ana yin shi ne dan wajibci al-aslu fil fil amri lil wujub asalin umarni in an ce ika za kawai an umarce ka ne ka yi sai in wani dalili ya zo ya karkatar da wannan wajibci zuwa abin da ya zama to kuma bayan shi kenan na daga cikin ladabi na cin abinci a musulunci idan ka ci abinci ka kare ka sude abin da ka kaci makayin da ka ci abinci ka sude shi sannan kuma ka sude ya tsotsinka ka sude hannunka yaso bayan haka in wani abin gogewa za ka sa ka goge in kuma wankewa za ka yi ka wanke rawahu muslim imam muslim ya fitar da wani hadisi wa fi riwayatin la hallau imam muslim iya da wata riwaya daban idza waqa'at luqma idza waqa'at luqmatu ahadikum idan lumar dayan ku ta fadi falyakhuzha falyumit ma kana biha min adha kai ya bar wannan loma ya dauke ta ya gusar da abin da ke jikinta na cutarsa wal ya kulha sannan ya ci wannan so tare muna yi da wahala suna ce wadda aka yi watsi da ita ina ganin loma katuwa ta faɗi kawai sai mutum ya yi ba ta faɗi ba shi ke da kun san samu ne abin da ake so mutum ya ɗauka ya gusar da abin da ke jikinta na abin cutarsa domin kan cutar da ita kai ta cutar da shi sanayi wala ya da'aha li shaitan tayyabar wa shaitan yace domin shaitan idan ka shigo gida kai sallama ka kange shaitan kaman ce ba kai sallama ka shigo da shi zaka zo ka ci wani abinci duk abin da zaka yi zaka yi tarayya da shaitan ko menene cin abinci ne saduwa da iyalanka ne menene zaka yi tare zaku yi bakonka ne amma da zaran kayi basmala to shikenan ka kange shi to dan kai basmala ba ya ci ba amma iya na iya jiran ka ka yadda wani abu ya ci to shikenan idan ka yadda ka dauke loma ka kankare ta ka cinye shi dan baya da abinci in ka barta ya samu abinci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala ya da'a hali shaytan kai ya bar wa shaytan ita wala yamsah yadahu bil mindil kai ya goge hannun shi da wani hankici ko mushuwar hatta ya la'aqa asabi'ahu har sai ya suɗe ya tsotse shi fa innahu la yadri fi ayi ta'amihi al baraka domin bai san ba a ina albarka take cikin abincin shi a farko ne a ƙarshe ne a cikin ɗan abin da ya saura shi kuma abin da ake nihi da abincin albarka kuma a wannan lokaci ne zai ma zai ma amfani a gangan jiki ba wai kawai ka ci ba cikin ka ya koshi a'a akwai albarka tare da shi ko babu albarka na'am qala al-mu'allif rahimahullah an ibn abbas an samu wannan hadisi daga abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su qala yace قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala wanda tsira da aminci Allah su ƙara tabbata gare shi ya tsaya a cikinmu bi mau'izatin iya mana wa'azi kuma akwai mawa'izin rawatib wa'azuzzuka da manzala sallallahu alaihi wasallama yake na rawatib misali juma'a khutba ta juma'a wa'azi ne ko kuma ta sallar idi na talayya ko ta azumi ko kuma ta ranar arafa ko kuma dalilin kisfewar rana ko kisfewar wata sannan kuma akwai wa'azi da yake na wani abu ya zo ya bujiro kai tsaye tashi sallallahu alaihi wasallama yawa mutane bayani to wannan irin wannan ne wa'azi ya kasance manzala sallallahu alaihi wasallama yayi yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane innakum mahshuruna ila Allah ta'ala fatan uratan gurla gurla ya ku mutane ku sani cewa za a tada ku a tattara ku a matattari wurin da babu tudu babu gangare babu dutse babu itace babu gidaje falfashiya ce mai kakka a wuri guda ilallahi ta'ala zuwa wajen Allah madaukaki fatan ba ku da takalma ba tare da takalma ba gurala ba ku da kaciya uratan afwan tsarara babu sutura tare da ku gurala babu kaciya shi yasa Aisha radiyallahu anha da ta yi manzala sallallahu alaihi wasallama na wannan bayani tace kai can al'auran mutum ko kuma abin da bai yaso a gani manzala sallallahu alaihi wasallama maza da mata tsirara suna ganin juna yace mata al'amru a'zam bin zalik al'amarin yayi karhin hakan kowa ta kan sheki yau mai firin mar'umin ahi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likullin ri'in yau ma'izin sha'anun yuguni kowa al'amarin ta kan sheki babu zancen tunanin wata shawawa da tsirara yake ba tsirara yake ba abu ya yi ƙarfin hakan idan ka ga mutum iya kulawa da wani abu hankali bai tashi ba idan hankali ya tashi ya tsananin tashi to duk wani abu manci shi kake yana a nan duniya to ina ga ya zama tsorace-tsoracen ranar tashin kiyama sai mazala sallallahu alaihi salama ya kawo hujja da wannan aya ya ce Allah madaukaki na cewa kama ba da'ana awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ili kama ba da'ana awwala khalqin kamar yadda muka kirkiri farkon halitta muka halicce ku daga cikin cikin mahaifanku nu'idu to haka za mu maido shi bayan ƙasa ta daddige ku za mu sake wannan halitta wa'adan alaina wannan alƙawari ne muka dorawa kanmu insha Allah madaukaki inna kunna fa'ilin kuma babu sha da baya tabbat sai mun aikata wannan wanda sai da ya tauƙidi inna kunna fa'ilin ala wa inna awwal khalq khalaiq yuksa mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saurara farkon wa'an wanda za a wa sutura a wannan rana tashin kiyama yawmal kiyama ibrahim alaihi salam shine ibrahim alaihi salam kuma wannan sutura da za a wa ibrahim alaihi salam farko ba wai na nuna cewa yahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la tabbat manzala sallallahu alaihi wasallama shine shugaban annabawa da manzanni shugaban dukkan diyan adam alaihi salam amma wani lokaci sai a fifitar da wani manzo a wani bangare amma an gama fifiko gaba ɗaya to manzala sallallahu alaihi wasallama shine wanda yayi kowa a cikin diyan adam alaihi salam ala manzala sallallahu alaihi wasallama yace ku saurara wa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati da sannu za a zo da wasu mutane daga al'ummata inji manzo sallallahu alaihi wasallam fa yu'khadhu bihim zata shimal sai a tahi da su bangaren hagu shine zuwa wutar jahannam fa aqulu ni kuma zan ce ya rabb ashabi zan ce ubangiji ya Allah ya ubangiji na sahabbai na fa yuqalu sai a ce mishi innaka la tadri ma ahdathu ba'dak bak san ba abinda suka kirkira bayan ka wanda baya daga addini aka dauke shi addini ko kuma na al'amarin ridda da wannan gaba ce ta wannan hadisi duk da cewa ba su yarda ba da imam da bukhari da muslim amma in sun tashi sai su kawo hujja sai ai mazala sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisi ya kutunta sahabbai sun yi ridda kuma a manya-manyan wanda suke cewa sun yi ridda abubakar da umar da usman da ali daga sauran rawafin su masu kafurtar da shi domin ya yarda da tahkim to wannan ana nihin wa'anda suka shiga addinin musulunci bai yi ƙarhi a cikin zukatansu ba suka yi ridda dalilin mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tunaninsu wasu sun ce ai manzo sallallahu alaihi wasallama bai dace mutu ba sun mance cewa Allah maɗaukaki ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun su a wurinsu a bai dace mutu ba tunda ya mutu kenan kawai bar su bar addini wasu kuma sun yarda a kawai suka ce a mu ba za mu ba da zakka ba tunda zakka Allah ta yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam khudh min amwalihim sadaqatin sadaqatan tuzakkihim wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha inna salawataka sakanun lahum to suka ce ai Allah ta yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya amshi zakka bai cewa wani ba dalilin haka mu yanzu ban ma bada zakka su ma suka yi ridda suka wannan to irin wa'annan ne su ma kuma ƴan tsirari ne game da adadin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin addini bai bai kaka gida ba a cikin zukatansu imani bai ratsa zukatansu ba قال فأقول كما قال العبد الصالح zan faɗi kamar bawa nagari da ya faɗi shi ne iyanihin isa bin maryam alaihissalam wa kuntu alaihim shahida na kasance mai shaida a kansu ma dumtu fihim a lokacin da nake cikinsu zan yi shaida a bisa imaninsu da rashin imaninsu har zuwa farashi da ya ce العزيز الحكيم إنك العز... أنت العزيز الحكيم الله كيني مبواي كيني من حكمة kenan bayan ka rasar da ni to Allah kai ne mai shaida domin ban san abin da suka aikata baya ba fa yuqalu li zala sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a ce min innahum lam yazalu murtaddina ga gaban nan wannan mutane ba su gushe ba suna yin ridda ala aqabihim abusa digadigin su منذ فارقتهم tun lokacin da kabar su mala yace gurlan ay ghayra maftunina wanda ba waka ciya an samu sabani tsakanin malamai a game da hukuncin kaciya wasu sun ta cewa wajibi ne wasu sun ta cewa sunna ne wasu sun ta cewa Uh, wajibi ne a maza kuma sunna ne ga mata wasu sun taida cewa da maza da mata duka wajibi ne sai dai mafi daidaitar magana cewa a ce wajibi ne kaciya wajibi ce ga maza kuma mustahabi ce ga mata nam قال المؤلف رحمه الله عن ابي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه an samu wani hadisi daga abu sa'id abdullahi dan mugaffal wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi qala yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil hadfi wa qala innahu la yaqtul sayda wa la yanka al aduwa wa innahu yafqa al ayna wa yaksir as sin muttafaqun alayhi ya ce mazala sallallahu alaihi sallama ya yi hani game da bale wannan mutum ya sa dutse ɗan ƙaramin dutse a babban yatsa ya bala mazala sallallahu alaihi sallama ya yi hani a haka kuma ya faɗi hujja wa kala innahu la ya katulu saida bala bata kashe abin farauta mutum ya kashe dabba da bale bata kasuwa wala yanka ul'adu kuma bayya raunanar da miki kafiri jika ta shi bayayi wa innahu yafqa'u al-ayn bal abin da yake yi budda ido sai wasa ido ya rotsa ido qala wa yaksir as-sin kuma in ya samu ya samu hakurin mutun ya karya muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi ka duba ka ga yanda addinin musulunci yake addini ne cikakke ba abin da ya bari duk abin da zai lahanta mumini Allah maɗaukaki na hane game da shi shari'a na hane ga yi ƙara wa fi ruwayatin ya zo a cikin wata ruwaya anna ƙariban libin mughaffal hazafa wani makusancin abdullahi ɗan mughaffal ya ɓala wani dutse fanahahu sai abdullahi ya hana shi wa ƙala inna rasulallah sallallahu alaihi sallama naha anil hadath khadafi wazala sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan malik wa kala innaha la tusidu saydan batta kashe abun farauta batta kamo shi thumma ada halawai saki makon ya ji ya ce mai mazala sallallahu alaihi wasallama ya hana abin da ke wajibi akan shi mene ya hana ya hanu ba tare da bincike ba hannun wannan na wajibi ne ko kuma na mustahabi ne ko karaha tanziya tahrimu wannan tanzihi ne fa qala uhaddithuka anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an thumma utta takhdhif la ukallimuka abada yace ta yaya zan tsoratar da kai akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan abu sannan kuma ka saki to ka sani har abada na kare ma magana a nan in mai hushi mai gaba ya kamata ya yi gaba a lokacin da aka saba umarnin mazala sallallahu alaihi sallama kuna ala ba a kan wani abin duniya ba ko mutuncinka da aka taba ko abin da aka yi kama da haka in dai kana da wani hushi da za ka yi da wani to ka yi hushi da wanda ya yi umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ga lokaci ya ja kuma hadisi da ya mana saura قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس وعن ابن وعن عابس بن ربيعة قال أن سمونا حديث لك عابس بن ربيعة قال يتي رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناقو عمر بن الخطاب وان يردع الله تقار تبتها أقريش يقبل الحجر iya sumbantar dutse bakin dutse na ka'aba yani al'aswad ana nihin bakin dutse wanda yake like da ka'aba wa ya na cewa inni a'alamu annaka hajarun ma tanfa'u wala tadur ni wana san kawai bakin dutse ne kai la tanfa baka amfanaswa in na tashi san wani abu ba zan roke ka baka bani shi wala tadur kuma baka cutarwa barantana in na wani abu ya zai cutar da ni in roke ka ka kare ni daga wannan cuta ko ka cutar da ni walaula anni ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltu in ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba iya sumbata ka ba to da ba sumbance ka ba ruwa kaga tsananin koyami da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda sahabbai suke kulawa da takatsantsa a bisa suna manzalar sallallahu alaihi wasallam duk abin da suka gani yayi za su yi ba tare da tambaya ba dan me abin da ya hana kuma za su hano ba tare da tambaya ba dan me ya hana a wannan gaba za mu tsaya abin da muka wadi daidai Allah ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ha wanne ne kuna da shi a wannan baba kawo shi ne